ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah ta'ala godiya a koyaushe muka samu dama alhamdulillah alhamdulillah da ya yi mu muna musulmi muna yi wa Allah ta'ala godiya farko da ƙarshe muna neman da agajinsa da taimakonsa a cikin dukkan abubuwa da muka sa a gaba na rayuwa muna fatan Allah ya sa mu cikin bayansa wanda yake son su ya yarda da su ba waɗanda yake fushi da su ko kuma zai musu azaba ranar tashi alkiyama ba yau 23 ga watan ramadan shekara ta 1400 da arba'in da shida hijiriya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine dace da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ga mu a a garin ga mu a garin shabbal ko in ce babban birnin shabbal kwarai kuwa a ƙaramar hukumar akwa local government jihar gombe nigeria ku gode wa Allah mutanen shabbal mutanenku shugabanninku sarakunanku jaurabanku malamanku suna son addini babu wace shekara da za ta zo da azumin nan ba ba su aiko da takarda ta gayyata a kawo ziyara irin wanda aka saba ana yi ba wa'azinku ya zama wa'azin shekara-shekara inda ba don sun ba mu dama ba da ba za mu iya zuwa ba inda ba don sun kira mu ba ba za mu iya zuwa ba wannan yake nuna cewa suna da kyakkyawan mu'amala suna son garinsu suna son al'ummarsu kuma ya kamata ku yaba musu gaskiya akan kokarin da suke yi na su ta buge-bugen waya cewa lalle a zo a kawo ziyara ziyara ce gajeriya minti 30-40 dai an yi zumunci kuma an karu a addini kaga wannan abun yau Allah godiya ne ina muku addu'a ta musamman Allah muku albarka a irin wannan zafin rana kun baro gidajenku daidai lokacin da mutum yake kwanciya ya dan huta ya sha iska saboda wahala azumi ga ku kun cika a masallaci da ku da dattawanku da samarinku da 'yan ƙananan yaranku da maza da mata a cikin gida duka Allah ya albarkace ku Allah ya sa albarka a wannan gari na shabbal Malam Abubakar yana magana cewa mu ba baki bane a nan garin mun saba muna zuwa dalle kam ai lalle ni ba bako bane a garin nan ai mun dade muna fafatawa muna zuwa garin nan kuma ko yaran nan za su shaida yan ƙananan nan wataƙila in girma ya same su insha Allah ta'ala shabbal kanta mu ce da ba don ma mai maɓe yulli'an ba da mai ɓagi gotel e shabbal amma yulli'an kam ɗum maɓe wanditi ɗume waɗi mi wi'i e fulfulde mi ɗon hula debbo am to ɓe nani woodi mushkila amma ɓe nanta fulfulde alhamdulillah ɓe famata ɓe fuu maɓɓe ɓe haaɓe to mi keɓi gotel fullo kam ayi en bolwal fulfulde e maako ayi amma wannan sirri ne tsakanina ni da ku mutane shafal kada maganan nan ta daga daga garin nan don Allah ku rufa min asiri kar ku sani a taho a sani na taho Kano daga Kano zuwa Shabbal da waiwaye Allah muku albarka bari dan yi amfani da damar da nake da ita in dan tattauna da mu akan wata matsala mai muhimmanci hakki ne akan mu nauyi idan an ce hakki to ana bin ka bashi hakkin nan shine akan shugabanmu jagoranmu masoyinmu annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam duk inda musulmi musulmi yake in dai musulmin kwarai ne dan arziki to yana son annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka manta ba za ka shiga aljanna ba sai da shiriyar wannan dattijon baka isa ka je kofar Allah ka kwankwasa Allah ya saurare ka ba sai ka bi annabi sallaka ba za ta karbu ba in baka bi annabi ba azumin ka bai zai karbu ba in baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shine mutumin da Allah ya yarda da shi sama da kowa a duniya gaba daya wakilin ubangiji ne ba dan Allah yana buƙatar wakilci ba amma mai isar da sakon Allah ne inna arsalnaka kaffatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ya ce mun aiko ka ga mutane duka gaba daya ka zama mai gargadi mai bishara da kuma gargadi shine Muhammadu dan Abdullah sunan babansa Abdullahi khatamun nabiyina wa sayyidul mursalin cikamaki ne na annabawa in an ce khatam daga zobe ne wanda ya ɗauki zobe ya zira a wannan yatsan akwai damar ya daɗa sa wata yatsar akwai damar ya shigar da wani abu ai zobe an sa shi shiga yake da ƙirma yake fita ko to khataman nabiyina shi annabi shine cikamakin annabawa yana shiga to ba abinda kuma zai daɗa shiga babu wani annabi la nabiyya badahu ka yadda fa babu wani annabi bayan annabi Muhammadu kar ka yadda wata rana ka ji wani yana cewa akwai wani annabi bayan annabi a'a babu shine ma'anar khataman nabiyin wa imamul mursalin shugaban manzanni nam an yi annabawa da manzanni kafin ya zo shi sun girme shi wasu ma iyayensa ne wasu kakanninsa ne amma kuma Allah ya bashi girma ya ce kai ne gaba da su gaba ɗaya mutumin da aka girme shi da shekaru kuma Allah ya sa ya fi waɗanda suka girme shi da falala ai babba ne kasan Allah yana iya sa ka zama yaro ƙarami amma kuma sai ya baka falala kana da wani matsayi na daban sama da manya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani babban mutum a duniya musulmi yake ko kafiri annabi yana gaba da shi wannan shine aqidar mu da shi muke yi wa Allah bauta kuma muna neman Allah ya azurta mu da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaunarsa da muke yi sallallahu alaihi wasallam imanin wanin ku ba zai cika ba sai yayi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya yi kalmar shahada dole in za ka shiga musulunci sai ka ambaci sunansa ba wani musulmi da zai shiga musulunci ba wani kafiri da zai shiga musulunci sai ya kira sunan muhammadu ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah da wani kafiri zai zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah a ce ƙarisa ya ce a ba zan faɗi sauran ba sai a ce ka koma ka tafi kai ba musulmi ba ne dole sai ka faɗi guda biyu mai kiran sallah bai isa ya kira sallah ba bai kira sunan annabi muhammadu ba in ya ce ashadu an la ilaha illallah sai ya ce ashadu anna muhammadu rasulullah mai ta da ikama shi ma haka babu wani musulmi da zai yi sallah bai ambaci annabi muhammadu a cikin sallah ba kai wannan bawan Allah yana da matsayi wannan dattijon yana da kima ya rabbi Allah ka azurta mu da tarayya da shi a gidan aljanna Allah ka ni'imta mu da makotakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ba za a yi hukunci ba na hisabi ranar tashi alkiyama sai annabi ya bada dama me ba da damar ba wai shine Allah mai yin hisabin ba amma shine damar shine shine zai je ya roki Allah ceto ya Allah ka cece mu ya Allah ka dubi wannan al'umma mutane sun shekara arba'in suna tsaye tsirara ba riga ba wando ga zafin rana ga gumi ga matsi shekara nawa arba'in wani gumi ya kawo masa idon sawu wani gumi ya kawo masa gwiwa wani gumi ya kawo masa kunkuminsa ƙugunsa wani gumi ya zo masa kafaɗa gumi malam haka za ka ga mutane suna tafiya a cikin gumi suna linkaya kamar suna cikin kogi ba kogi ba ne gumi ne na mutane gumin wancan gumin wancan gumin wancan shine haɗu kawai ya zama kogi a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama zai yi wa Allah tabaraka wa ta'ala kirari irin wanda bai taba yi masa ba ya ce ya Allah ka cece mu amma yi mana hisabi da lissafi kowa ma ya san gidansu a sallame mu ya Allah Allah ya yi fushi ya rabu da mu shekara arba'in shekara arba'in a tsefa ga matsi ba ci ba sha kowa ya yi shiru limanil mulkul yau lillahi wahidul qahhar mulki nawaye a yau Allah da kansa zai ba da amsa ya ce mulki na Allah ne shi kadai alwahidu alqahhar yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ranar kiyama ita ce ranar da za a raya kowace rai da abin da ta aikata yau matubular sara'ir ranar bincika asiri da tonan silili da bincike ranar kiyama ke yau mai yukshafu an saƙin wa yuda'auna ila sujudi wa hum salimun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ لا تنفع الشفاعة ita ce wannan rana ta kiyama gaba ɗaya ɗan adam bai sai wani tasarrufi ba sai annabi ya yi magana ya je ya roƙi Allah kai barin takaice maka zance ba wanda ya isa ya shiga aljanna sai annabi ya ji an raka shi an buɗe masa shine mutum na farko da za a buɗe masa kwaɗon gidan aljanna ya fara shiga ni'imar gidan aljanna ta buge shi tukunna sannan duk wanda zai zo ya shiga ya shiga ba wani dan adam da yake da matsayi ko malanta ko ilimi ko walittaka ko ɗaukaka da ya isa ya fara zuwa a buɗe mai ƙofar gidan aljanna ya shiga kafin annabi Muhammadu wallahi babu shi ka yadda da wannan wannan bawan Allah fa ba abun wasa bane bakin rijiya fa ba wurin wasan yaro ba ne in fitsari wani abu ne ka za ta yi mana matsayin ya wuce duk yadda kake tunani da haka duk lokacin da aka ce ma annabi ya ce to kawai dole ka bi dole ka bi kamar yadda an ce ma ƙura'ani ya ce dole ka bi to haka kuma in an ce maka annabi ya faɗa ya tabbata annabi ya faɗa ya zo a riwaya ingantacciya malaman hadisi tabbatar dole ka bi musuluncin ka bai zama musulunci ba idan har ka karyata magana annabi ko kana ganin hadisan annabi ba dole ne a yi aiki da su ba to lalle ka kama hanyar waje ku kula da kyau kada a warwashe muku imanin ku ku kula da kyau kada wani mai zaƙin baki mai surutu ko a waya ko a labari wani ya raunana maka imaninka da ƙaunar da kake wa annabi ko da wasa ai abin da Allah ya faɗa kamar abin da annabi ya faɗa ne ai Allah ne ya yarda da shi Qur'ani ne ce mata kuma rasulu fa khudu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi ku karba wanda ya hana ku kuma ku hanu to ya kamata mu san hakki wannan bawan Allah a kanmu don mu sauke kada mutum ya kuskure ya mutu ya je annabi ya ce da shi ina haƙƙi na kaza baka biya min ba za ka ce masa ni ban sani ba kana musulmi kuma baka sani ba la daraita wala talaita baka sani ba kuma baka karanta ba baka saurari malamai ba wallahi annabi yana da haƙƙi a kanka kai ka sani duk wanda ya ci haƙƙin wani ko a nan duniya ne baya kai labari ko to wallahi duk wanda ya mutu da haƙƙin annabi bai yi masa abin da ya kamata ya ba idan ya zo kiyama sai dai ya ga ana shiga aljanna shi kan ba zai shiga ba wato wani bawan Allah ne da Allah ya rubuta rabautar mu tana da alaka da biyayya da da'a gare shi shi ne Allah ya bashi wata tuta ana ce da ita liwa'ul hamd sunan tutar kenan tuta ta sace shi kadai shi ne Allah ya bashi al-maqamul mahmud wani matsayi abin yabo shi kadai ne hadisin muslim ya ce idan an kira sallah ku min addu'a Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته annabi yace ku yi min wannan addu'a duk wanda kullun in aka kira sallah yana min wannan addu'a kuma yayi wa annabi salati bayan kiran sallah yace halat lahu shafa'ati ceto na ya cancanta gare shi ceto na ya halatta gare shi ma'ana nayi alkawari sai na ceto shi daga wuta rubuta ka aji daga cikin hakkin wannan annabi akan ka shine kullum inda an kira sallah to kai masa addu'a karka masa ruwa shi da shi ka maka musulunci shi da ta dalilin sa ka zama cikakken bawa shi da sai da shari'ar sa zaka shiga aljanna amma a kira sallah kana ruwa ba za ka yi wa annabi salati ba asara ne wanda bai iya wannan addu'a ba ya je koya ladan yana gama kiran sallah a yi a hada da salatin annabi ingantacce sannan a daga hannuwa ya addu'a Allah yana gaggawan karban addu'ar bawa idan an kira sallah addu'a ta kiran sallah ba a juya da ita duk wanda yake da wata bukata ya seta in ladanin su ya gama kiran sallah kafin a yi sallah kai addu'a don ka addu'ar bayan kiran sallah tana karbuwa to a cikin addu'ar da za ka yi shi ne za ka yi wa annaba addu'a Allah ya bashi wannan matsayi da ya masa alkawari ya ce wani wuri ne da Allah ya tanade shi ga wani bawa ya ce wa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawa maza Allah Allah ya bashi wani tafki alhaudul maurud Allah ya bashi ruwan alkausara inna a'tainaka alkausar fasalli li rabbika wanhar alkausar wani kogi ne iya ganinka ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ruwan kogin alkausara farin ruwan yafi ruwan nono fari ka taba gani abin da yafi nono fari ka duba farin nono ka an taba kawo maka wani abu ka gwada shi da nono kaga nono yayi duhu shi yafi shi kai fullo ne yayi to tafkin manzon Allah a kiyama alkausara dinan da ake fada haskensa ya fi nono fari an ɗora kofuna yadda kaga taurari a sama yawan tauraro a sama haka za ka ga kofuna na shan wannan ruwan tafkin annabi kamar taurari yaman yaman yaman yaman yaman kawai zuwa za ka yi kaɗi ba kun san mai amfanin wannan ruwa maganin kishirwa ne na har abada manzo Allah ya ce duk wanda ya sha ruwa a cikin wannan tafki la yazma'u ba'dahu abada ba zai taba yin ishirwa ba inda ya sha ruwan tafki na to babu shi ba ishirwa har abada sallallahu alaihi wa sallam imamun nabiyina khatibul anbiya'i sahibu shafa'a shugaban annabawa vocal na annabawa mai magana a maimakon annabawa a gaban Allah ranar tashi alkiyama ma'abucin ceto ummatuhu khairul umami al'ummar muhammadu ita ce tafi kowace al'umma alkhairi wa ashabuhu khairul ashab sahabbansa su ne suka fi kowa alheri duk wani annabi mai sahabbai sahabbansa ba su kai su abubakar da umar da usman da aliyu ba afdalul khalqi inda allahi ar-rusul halittar da tafi kowace falala a wajen Allah su ne manzannin Allah to a cikin manzannin Allah duka gaba ɗaya ba ya annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi matsayin mutane mai matsayi masu matsayi a wajensa su ne manzannin Allah sai annabawan Allah sai siddiƙai sai shahidai sai salihai haka matakin yake wanda suke na kusa da Allah number one madaukaka ar-rusul manzannin Allah annabiyuna annabawan Allah as-siddiquna siddiqai a ƙasa da annaba suke ash-shuhada'u shahidai as-salihuna na biyar su ne salihan bayi waɗannan duk duniya babu masu matsayi a wajen Allah sama da su duk wanda yake so ya samu matsayi a wajen Allah to ya yi kokari ya shiga wannan layi na salihan bayi to duka in ka haɗa waɗannan mukamai annabi yana sama da su sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi ita ce al'ummar farko da za ta fara yi wa hisabi kuma ita ce za ta fara shiga aljanna saboda darajar annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kun ga ba mu ne na farko ba amma na mai ce nahnu al-awwalun al-akhirun mu ne na farko mu ne na ƙarshe kamar yaya sai da aka gama cin kasuwar annabawa da manzanni al'ummomi duk sun mutu gaba ɗaya an tattabi gaba ɗaya malam sai mu aka kawo mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mu ne muka zo ƙarshe ko kaga annabi mu ma shine na ƙarshe ko to a ba saboda matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da daraja ta sa ya ku mutane shabbal wallahi idan an je kiyama Allah zai ce ina al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a ce ga su sai Allah ce ku zo a yi muku hisabi a fara sallaman ku ku yi gaba Allahu akbar wallahi wallahi bakina bayi da bakina bai isa yi bayani akan darajar bawan Allah nan duk lokacin da ka zo kana magana akan daraja da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga ka gaza ba za ka iya faɗan duka ba me rabo a cikin mu shine wanda ya yadda da shi ya bi shi ya rayu akan sunnarsa yace zai yi addini irin nasa yanzu wanda yake da wannan matsayi daidai ne ka zo za ka yi sallah ka yi irin ba wanda ya koya ma ba yanzu mai wannan daraja daidai ne ka zo ka yi wani abu na addini ba irin yadda shi ya koya maka ba to dama akwai wani mai matsayi bayan shi har da za a saurare shi alhali ga annabi yana nan akwai shi babu wallahi akwai wani wanda ake cire hula ne bayan ga annabi to akwai wani wanda zai koya maka addini da shari'a bayan na Muhammadu to akwai wata shari'a da wata sunna da ta wuce sunnar manzon Allah to ya zaka bari a raba ka da annabi a hada ka da wani har yanzu baka gane ba har yanzu baka fahimce ni ba har yanzu baka gamsu ba idan ka kuskura ka je ka bi wani ba shi ba na rantse maka da Allah wallahi ranar tashi alƙiyama sai ka ciza yatsa sai ka yi da na sani wa yau mai abdu zalimu ala ya daihi ya ƙulu ya laitani ta khaztu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula duk wanda bai bi shi ba sai yayi nadama duk wanda ya mutu baya rayuwa akan sunna annabi wallahi bai mutu a sa'a ba duk wanda ka kama ba fa shi ba in ka je kiyama zaka neme shi ka lalumo shi ba zaka gan shi ba tsine maka albarka zai wallahi duk matsayinsa in nace maka duka fa dukan nake nufi ban fa da kowa ba kowaye shi kowaye ba wanda yake gaba da shi sai Allah to yaya mutane wai a zo ana tallata musu sunnar wannan annabi wannan bawa mai matsayi wannan bawa mai daraja wannan bawa madaukaki a wajen Allah wai har mutum ya zo yana wani shawara ko yana yana wani tunani kai yanzu bin annabin sai ka yi shawara da wani kai yanzu aiki da shari'ar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama sai ka tuna wani to ka je ka rike duk wanda za ka rike mu kan mun rike annabi ya ishe mu wallahi wallahi shari'ar da manzon Allah ya zo mana wallahi ta wadatar da mu babu wani abu da wani zai ba mu sama da abin da annabi ya zo mana shi kuma duk abin da ka kawo mana za mu duba in dai manzon Allah ya zo da shi sai mu ce to bar mana na annabin mu mu rike dahir wancan kuma gaibu ne ba garanti fa yaya zan zo in zo in yi kame kame in lalimu na wani in an zo kiyama bai da matsayin da ma za a gan shi ka neme shi ka rasa ya shiga ribibi ya zama kashin shanuwan tattake shi tab kowa idan kiyama ta zo mala haka kansa yake a ƙasa na rantse muku da Allah bai isa yi wani motsi ba shi kadai dai wannan annabin da nake gaya muku wallahi shine yake da matsayin da Allah zai saurare shi ko annabi Adam wallahi ba zai je wajen Allah ba kaga shine abu wannan shugaban annabawa wannan baban annabawa gaba daya baban halitta gaba daya la annabi Ibrahim wanda shi ta dalilin sa ta tsotson sa annabi Muhammad ya fito ba annabi Yusuf babu Sulaiman babu Dawud babu Musa wa Haruna babu babu babu babu kowa babu annabin nan shi kadai shine zai je yi wa Allah kirari da wasu kalmomin da tun da aka yi duniya ba a taɓa yi wa Allah kirari ba in ba da wannan kalmomi ba shi ne Allah zai ce da shi daga kanka ya Muhammadu sal tu'ta roƙi abin da kake so za a baka washfa tushaffa nemi ceto za a baka ceto yau annabi zai godiya ce ya Allah abinda nake nema a kawo sikelai na awon aikin bayi la ilaha illallah yau matubul sara'ir din kenan a kawo sikeli a kawo abun awo kowa a zo auna shi a bilayi kowa ya taho da jakarsa da kayansa niki-niki hannun dama lada hannun hagun zunubi za a zo a auna ka a auna kayanka babu wata magana abinda sikeli ya nuna shi mala'iku za su ce da kai yalla ana auna ka ana ganin zunubinka ya fi ladanka da digo ɗaya tun da ka kuskura baka isi gifari a duniya baka tuba mutuwa ta zo ta maka ɗiban karan mahaukaciya isi gifarinka wurdinka da ka saba kana yi kai kai kana ta danne dannen waya kana chatting sai ka mutu aka samu zunubi ɗaya ne ya fi ladanka mala'iku za su ce Allah ya umarce mu mu tura ka wuta ba a jayayya da su baka gama fuskar da zaka ce dan me ba shikenan sai mutum ya je shiga wuta ana auna sikelinka ana samun aikin ladanka sallarka karatun ƙur'aninka zikirinka biyayya ga iyayenka sadakarka taimakon addininka mu'amala mai kyau da mutane taimakawa gajiyayyu haba-haba da aikin alkhairi da aƙidarka da riko da sunnarka da imaninka da allahnka ya cika maka littafi ya zama littafinka na lada ya yi sama take mala'iku za su rinka ce maka albishir ba Allah albishir sannu sai Allah ya ce ku raka shi kuna masa kirari sai ya je har gidan aljanna wannan shine hisabin fa ba kana ji ana cewa ranar kiyama ranar hisabi ba to shine abin da za yi Allah ya ce wa nadau almawazin alqist li yawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ranar kiyama ita ce ranar da Allah baya zalantan wata rai komai kai wa me kake da shi da Allah zai zalunce ka Allah ya fi karfin zalunci inna Allah laysa bi zallamin lil abid da abin da ka aikata in kayar komayya ne kayar zarra ne kayar komayya ne wallahi Allah ce a taina biya sai mun zo maka da wannan aikin shi sa karka yi wasa da salatin da kake yi karka yi wasa da zikirin da kake karka yi wasa da tashi da kake da daddare kana wuridi kowa yana bacci a gidanka wallahi tanadi kake wa kanka karka rena zuwa masallaci da wuri kafin liman ya zo karka rena na filfilinka sadakan nan da kake yi komin talauci komin karancin abin da kake ci ko kuli-kuli ne karago kake barwa wallahi wannan kulikulin zai iya zaman sababin shigan ka aljanna musulmin kwarai baya rena aiki zala ce nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe amma mu ne na farko manzala ce ana sayyidu waladu adam yawm al-qiyamati wala fakhr ni ne shugaban duk ɗan adam a ranar tashi alƙiyama ya ce ba alfahari nake muku ba Allah sarki Allah sarki ya ce duk wani ɗan adam in dai mutum ne ni ne shugabansa ya ce amma ba alfahari nake ba Allah ne ba ni ya ce wa bi yadi liwa'ul hamd wannan tuta ta godiya ga Ubangiji a hannuna take duk duniya mutum ɗaya yake riƙe wannan tutan biyadi a hannuna take wala fakhar ba alfahari nake yi ba yace wa ma min nabiyyin yawma idin adama fa man siwahu illa tahta liwa'i babu wani annabi daga annabi adam da wanda yake ƙasa da shi kowaye tun daga adamu har ƙarshe duk annabawan da kake jin labari manzo Allah ce gaba ɗaya suna ƙarƙashin tutata yanzu dan Allah akramkalla akwai wannan hadisin daidai ne a zo a gaya maka wai akwai wani mutum da a kiyama wai shi zai zo ya cece ka wai ka je ka yi kaza shi zai tsaya maka to wannan hadisin ina yake idan annabi adam kansa yana neman tutar annabi idan annabi ibrahim shi kansa yana neman tutar annabi idan annabi sulaimanu shi kansa yana neman tutar annabi musa da haruna zakariya da yahaya isa da ilyas duk suna neman tutar manzo Allah kai yanzu sai ka yadda a gaya maka wai akwai wani mai matsayin da a nan duniya wai wai ka bi shi wai in ka bi shi shi zai shi zai tsallakar da kai shi zai wuce da kai na rantse da Allah yaudara ne babu wani mutum da yake da kima da daraja da zai samu wannan matsayi a lahira in ba annabi ba yaya za ka mori lahira ka bi annabi ina gaya maka wannan ina ƙaunarka ina gaya maka wannan ina gaya maka gaskiya ta ina gaya maka wannan ina gaya maka abin da na yi imani da shi kuma ina gaya maka wannan ina fatan Allah ya kashe ni akan wannan aƙida da wannan tunanin na cewa ba ni da wani da za a bani wani abu na sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi manzon Allah ya ce min adam tun daga annabi adam faman siwahu da wanda ba shi ba yace wallahi suna karkashi na yace wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne mutum na farko da ƙasa za ta yage ƙasa za ta tsage ni ne mutum na farko ƙasa za ta farke na fito ba kowa a duniya bayan an gama mutuwa an hura ƙahon mutuwa duka in an hura ƙahon tashi shi ne na farko da zai bulluko a cikin ƙasa ya ce wala fakara ya ce wala ba alfahari nake ba wani hadisin imamu tirmidhi ne ya rawaito shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa aka ce wannan annabi bata masa bata wa Allah ne zagin sa zagin addinin Allah zagin Allah ne babu asara a duniya sama da mutum ya waye gari yana fada ko yana gaba ko yana kiyayya da sunnar wannan annabi ɗan uwana malamai suka ce kullu insanin dunan nabiyyi muhammad duk wani mutum wallahi bai kai annabi muhammadu ba nabiyur rahma annabin rahama nabiyur sa'a annabin tashi alkiyama abinda zan rufe da shi a gurguje shine menene hakokinsa akan mu na ɗaya mu yi imani da shi mu yadda da shi mu gaskata shi mu yadda shari'ar annabi ita ce shari'a mu yadda duk wani musulunci in ba irin na annabi Muhammadu bane wallahi ba musulunci bane wallahi kowaye ya dauko shi ya dakonsa kuma to ko ta hannun waye zo maka duk addinin ba da ba ta hannun annabi Muhammadu ya zo ba inda kana girmama annabi da gaske kuma akwai imanin da gaske a cikin zuciyarka wallahi sai ka sallama masa wani bawan Allah ya kama wata hanya ba wannan ba an dora shi akan wani tunani ba wannan ba wata rana ya kunna wa'azi irin wannan ya ji matarsa ta kira ne ta ce wa ne ga mai gidana ya ji wa'azinka kwana yana kuka ya yi shekaru masu yawa yana kan wata fahimta gashi an tallata masa annan muhammadu an jawo ka ana kiran muhammadu muhammadu muhammadu sai ka shigo ciki din kuma sai ka ga wasu ake bawa girman bashi annan muhammadun ba kowa yana gane yanzu ko ɗanka ne kake mai walawala zai gane ka zai baka dai girman ka na uba amma zai ce gaskiya babanmu yana da son zuciya Allah ya masa kuwa dan haka jama'a akan harkar addini akan harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kofar nan a rufe take kirim kakka bari wani ya shigo maka da wata shakka akan annabi kuma karka yadda a nuna maka akwai wani mai daraja sama da annabi wallahi na maka rantsuwa azumi ne a bakina wallahi babu shi mai ishiriniya ya ce ka ahmada lam yansha wala huwa yunsha'u ka ahmada kamar manzan Allah Muhammadu kenan ai sunansa Ahmad wa rasulan ya ce min ba'd ismuhu Ahmad ba taba yin wannan mutumin ba kuma ba za a yi shi ba an rufe kofa duk wani mai matsayi yana kasansa wallahi in za ka je ka ci abincinka a duniya ka je ka ci abinci su tara ma abin da za su tara ma ba wani mai babban rawani da ya kai annabi wallahi babu shi ba wani mai dogon carbi da ya kai manzo Allah wallahi babu shi ba wani mai tso mai tsawon gemu da ya kai manzo Allah wallahi babu shi haka aqidar take haka abin yake a wajen Allah kuma haka alkiyama ta tashi duk wanda zai tafi Lagos aka dora shi akan hanyar Maiduguri fa ya bata don hannun riga suka yi duk wanda zai tafi makka umra sai ya ji ya tsinci kansa a Nijar an ce maza maza ya shirya ya tafi kaba a ina zai same ta o'o to akwai waɗanda za su ciza ya tsara na kiyama za su yi da na sani ta ka yi imani da annabi sannan a yadda shari'ar manzan Allah ta shafi kowace shari'a duk abin da manzan Allah ya hana mun hannu duk abin da annabi ya kwadaitar da mu kwadaitu فآمنوا بالله ورسوله والنبي الذي والنور الذي أنزلنا أتشين تغابر ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah da hasken da muka saukar fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku yi imani da Allah ku yi imani da wannan manzon da nake gaya muku ya mutanen shabbal Allah ne ya ce a gaya muku ku imani da wannan annabin wanda ya imani da Allah da kalmomin Allah ku bi shi wattabi'uhu Qur'ani yace ku bi annabi la'allakum tahtadun dan ku sami shari'a al-a'raf wama atakum ar-rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu duk abinda manzon nan shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku karba kuma duk abin da yace ku bari in dai ku musulmi ne na kwarai musuluncin kuke yi to kuma sai dai ku hana din abu na biyu dole ne musulmi ya sani akwai hakkin annabi a kansa ya yadda ya imani cewa annabi ya isar da sakon da Allah ya turo shi in wani ya kuskure ya mutu yana jin cewa aikin da Allah ya ciro manzon Allah ya yi shi bai gama ba ya mutu ya tafi wallahi wannan mutum bai da imani ka yadda cewa qad ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada billahi hatta atahu al-yaqin ya isar da sako ya bayar da amana ya yi jihadi har mutuwa ta zo masa bai koyi komai ba اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قرآني نيكر ففيش يو na cika muku addini na yau na cika muku ni'imata yau na yaddan muku musulunci shine addininku shine dai addinin guda ɗaya duk wani abu da zaka bi musulunci shine duk wanda yayi wata kungiya ba da sunan musulunci ba to wasa yake yi duk inda zaka je kai kewaye kewaye to fa ka makale da wannan al-islam din in ka yadda kai wata kungiya hannun riga da karantarwar musulunci kana dai jan mutane ne cikin halaka da bata ka zama jirgin yan wuta kawai Allah ya yi wa sahabbai wasiya da bin littafin Allah annabi ya ce da su wa antum tus'aluna anni fama antum qa'ilun za a tambaye ku a kaina ranar tashin alkiyama ya ku al'umman musulmi na duniya ya ku al'umman musulmi na garin shabbal Fazala ce za a tambaye ku a kaina me za ku ce a kaina in kun mutu sahabbai suka ce ga amsar na shadu annaka qad ballagta risala ko na shadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta ka isar da manzanci ka sauke nauyi ka yi nasiha abu dal rifari ya ce laqad tarakana muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma yuhadiku da'irun janahaihi بالسماء إلا أذكرنا منه علما manzo Allah ya tafi ya bar mu babu wani tsuntsu in ji abuzar ba wani tsuntsu da yake motsa fuffukensa face idan akwai wani abu na fa'idar ilimi sai annabi ya gaya mana fa'idar da tsuntsun da yake motsa hannunsa babu abu na amfani da ya san al'umma za ta amfane za ta amfana da shi face kafin ya mutu sai da ya faɗa to ya wani zai zo ya kawo maka wani addini ba wadda annabi ya kawo ba mantuwa ya yi bari ya yi ya tafi ya bashi ko koya aka yi ka nutsu ba ka san me kake yi ka mai da hankali ka kama jikinka imani da annabi sallallahu alaihi wasallama yadda da cewa amanar da Allah ya ɗora masa ya sauke ta wajibi ne gare ka a matsayinka na musulmi abu na uku hakkin wannan dattijo ne bawan Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mu mu girmama shi mu mutunta shi ko da ko ba muna raye tare da shi ba na'am ba mu gan shi ba wallahi sai dai a mafarki Allah ya mana arziki mu gan shi ba mu rayu da shi gari ɗaya ba sai dai muna fatan Allah ya ba mu kuɗi da imani mu kai ziyara kabarinsa a garin Madina to amma shi ne ba wanda baya nan baka gan shi ba dolen ka ka girmama shi ko da wasa aka faɗi wata magana akan annabi ka kawo wasa da wargi ka fita daga musulunci kamar yadda gashi yake zarewa daga cikin kwababban gari ba wasa da janibin annabi babba ne shakhsiya kabira muhtarama mubajjala azima inda Allah Allah ne yace li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ne ce a girmama shi falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu Allah ya dada bayani mutanen kirki sune waɗanda suka girmama annabi suka taimake shi suka bi hasken da yazo da shi Allah ya ce ulaika humul muflihun sune masu rabauta cikin suratul arab girma manzan Allah dole ne koda bayan mutuwarsa wani zai ce to ai ba ya raye ya za a ce mu girmama shi ko bayan mutuwarsa dole sai ka girmama shi hakki na biyar dole ne musulmi ya rinka yi wa annabi salati bayan da za a yi maka musuluncin da wai kai kwata-kwata ba ka salatin annabi yau an taba musulmin da ba ya salatin annabi kai daman za ka iya rayuwa ba kai wa annabi salati ba mutumin da aka ce sallah in za ka kira sai an kira da shi tahiya idan za ka yi sai ka kira da sunansa masallaci in za ka shigo fa sai ka yi mai salati ba in za ka fita ma sai ka masa salati dan adam fa idan mutum ya mutu fa addu'ar da ake za a sa shi kabari fa da salati annabi ne bismillah wa ala sunnati rasulillah sai ka ce bismillah wa ka ce a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu baka da lokacin zama kai wa annabi salati ka kwanta kai ta bacci ba ka yi wa annabi salati na cikin sallan ma ba ka yi a wajen sallan ma ba ka yi ɗakin ka bai san annabi yana da rabo ai mai salati ba a ɗakin ka masallacin ka ba ka zama an yi da sallah a kalli gabar ka kifa kai kai ce wa annabi salati ba ka yi kuma sai an waye gari ka ce wai wai kana cikin al'umma annabi wai kana jiran ya cece ka yau malkiyamati komi ka iya yi da na dandan waya ka iya kana da lokaci amma baka da lokacin da kake zama kai wa annabi salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima abubuwan suna da yawa lokacin kuma bai da yawa barin barku haka dan kanna kanna kawo abun yayi yawa a rike waɗannan abubuwa guda biyar da na faɗa akan wannan babban dattijo bawan Allah babba a wajen Allah babba a duniya babba a lahira shine Muhammadu dan Abdullah mutanen shabbal muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci muna kuma gaishe ku muna kuma muku godiya da kuka kashe lokacin ku kuka ba da dama kuka saurare mu muna fatan wannan abubuwan da muka faɗa mu haɗu da ku a gidan aljanna ido da ido kawai wata rana na ga kaka mun ziyara gidana ce a kai kan ba muna haduwa a shabbal ba a duniya na ce wallahi malanni ne ƙwarai kuwa amma fa sai na fara kafin ka zo tukunna Allah ka haɗa mu sai mu haɗu gaba ɗaya mu ce mu tafi mu kai wa annabi ziyara mu je mu gaishe shi a gidansa a aljanna saboda kaunar da muke masa ya Allah ka samu cikin masu kaunar manzan Allah ya Allah ka samu cikin masu rayuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda yanayin lokacin sallah barin dakata a nan kuma na san akwai yan bayanai da yan uwa za su yi sai a rufe sai mu sallama mutane wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi malam ya mana gajeruwar nasiha mai ratsa rai kuma ya kamata mutane mu yi aiki da wannan nasiha din insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba za mu gayyaci shi dagaci na wannan gari na shabbal domin ya zo ya sa albarka a cikin wannan zama da aka yi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da fari muka muna mika Allah subhanahu wataala godiya da ya ba mu ikon haɗu a wannan wuri na gari shabbal san masallaci ma'arbaka na juma'a na gari shabbal akar makalla ina nan ina amfani da wannan dama don mika godiya a madan dukkan al'umman mutanen shabbal da suke wannan wuri da ma wadda Allah sa ba samu zuwa ba akar makalla muna maka godiya da wannan lokaci da ka taso wadda mu ma kanmu kamar da ka ce mu da muke nan ma a yanayin zafin rana balle fa da fu da ka taso amma ikon Allah sai ga kunan ka zo akan makalla muna godiya Allah ya saka da alheri muna fatan Allah ya ƙara ma ɗaukaka muna fatan Allah ya saka da alheri muna fatan kamar yadda ka zo lafiya Allah ya mai da kwa gidansa lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to daga ce Allah ta'ala ya saka da alkhairi a za mu miƙa abun magana ga shi liman insha Allah ta'ala ya yi abin yi bayanin da zai kuma ya mana addu'a insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi okay ba zai so
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana. Allah ya kawo mana babban malamin mu, shehin mu, associate prof Sheikh Abdullah wanda wasu suna jin labarinsa wasu kuma suna ganin sa a talabijin wasu kuma suna zuwa tafsirinsa amma ga shi Allah ya kawo mana shi gaba da a cikin garin Shafar wannan ba karamin alkhairi bane muna ƙara godiya akan wannan sannan kuma abu na biyu muna ƙara godewa Allah madaukakin sarki akan irin lacca da Allah madaukakin sarki ya sa malam ya mana ya yi mana babban lacca akan abin da ya shafi tauhidi abin abin da ya shafi aqida dama kuma dama shi addinin musulunci dama dama aqida ne da kuma ibada da kuma mu'amala to a bangaren aqida din ma kuma sai ya dauki janibi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa akan yaudare su kamar yadda ya faɗa sai ya kawo bangaren annabi amma kuma gaba da sai a fake to yanzu mun fahimci tsagaran ainihin madaran ainihin tauhidi din malam muna maka godiya Allah ya sa a mizani kamar yadda kuka zo lafiya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya sannan kuma muna fata yadda muka haɗu anan Allah gaba da hana mu a cikin jannatul firdausi tare da annabi da sahabbai kuma da siddiqai da salihai wa hasuna ulaika rafiqa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك الأمن في العباد والبلاد اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا واشف مرضانا وارحم موتانا وبارك لنا فيما رزقتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك